لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun shiga yammaci na laraba ko kuma daren laraba wanda ya daidai da daren hudu ga watan watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka koma wasu madina yau shekara dubu da ɗari hudu kenan da talatin da ɗaya wanda ya daidai da sha tara ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma idan ba ku manta ba karatun wannan littafi na sifatul mu'mina as-sadiqa na Nawal bintu Abdullah muna cikin shafi na hamsin da ɗaya a inda ita malamar ta koro mana wata ga magana mai tsawo cewa Imamul Ghazali ya ambata a littafin shi Ihya Ulumuddin cewa akan samu mutum cikin magabata in zai fita daga gida matar da ya aura ko kuma yarsa ta ce masa ka kiyayi watan zuwa kai sana'a ta haram domin mai gida ko kuma baba za mu iya haƙuri a kan yunwa da duk wata matsala amma ba za mu iya haƙuri da wutar jahannama sakamakon cin haram da Allah zai samu ba jama'ar musulmi babban abin da mutum yake dagewa wurin nema ba abin da ya kai ga samun yardar Allah yardar Allah kuwa tana gaba da zama aljanna an gane shi sa babban abin da mutum ke neman ya samu shine Allah yarda da shi wanda a cikin aljanna ne kuma ake samun haka to ba abin da ko mutum ya fi tsoro duka a rayuwa kamar kuma wutar jahannama jama'ar musulmi kun gane ko wannan yasa matan magabata ba sa tunanin me za su sa a jikinsu na ado ko me za su ci a cikinsu mai daɗi a'a babban abin da ke cikin zuciyarsu shine tsoro kada sakamakon sawa a jiki ko ci a ciki ya jaran kiyama Allah ya sa su a wutar jahannama annabi yana cewa kullu lahamin nabata bil harami fannaru aula bihi duk naman jikin da ya tsira ta dalilin cin haram to wutar jahannama ce daidai da ta kankara wannan tsokar jikin mutum wanda ya sa kuka ga su matan magabata suke ƙoƙarin nuna mazajensu ko kuma iyayensu cewa si sana'a ta halas ba ta haram ba saboda kar a jawo abin da zai ja shiga wutar jahannama malama ta ce amma mata a wannan zamani sai dai Allah ya tsare duk sanda watan mahaifin ɗayansu zai fita daga gida ko ɗan uwansu ko mijinsu to me kake tunanin suke mai wasiya bai wuce ce mai suke karka manta da majallan nan ka zo mana da ita da Allah in za ka dawo kaset ne na bidiyo ko kuma wani dvd ne ko mp3 ko fo ne duk dai abin da yake mai hoto ne wanda za a kalla na iskanci ya shiga cikin majalla alkhali'a an gane ko yau wake-wake ne duka sun shiga ƙarƙashin wannan magana Allah kyauta kuma ba abin da a yau ya mace ke cewa mahaifinta ko ɗan uwanta ko mijinta sai dai karka manta da kayan da ka kai mana ɗinki wurin tela da Allah a taho mana da shi malama ta ce babban dai abin da ta sa gaba shine al'amarin duniya kuma wannan gida wadda kowa ya san mai karewa ce to ba duk mata a yau tunaninsu kenan sai wanda Allah ya tausayawa kai ba ma haka ba za a ga suna ƙoƙarin watan yi ma iyayensu wasiya cikin al'amarin da zai zama a cikin shi akwai saba ma Allah sai ka ga mace na amfani da ni'imar da Allah ya mata wurin saba mai Allah sai ya mata ni'ima amma ta rinka amfani da wannan ni'ima don saba ma Allah Allah kyauta ni'ima da Allah ke ma ya shine kyau ta zama kyakkyawa ko kuma tana da sura sai ga wata ba kyakkyawa ce amma tunda ta fahimci Allah ya mata sura doguwa ce tana da jiki wanda kuma ta san galibi maza na sha'awar mace irin haka sai ga tana yawan bin gaban maza tana jujjuya jikinta tana kada jikinta saboda ta san Allah ya mata jiki wai ni'ima ce fa Allah ya mata amma take amfani da ita don saba wa ubangiji Allah kyauta to shine har malama ta kai mu ga cewa amma kuma watan akan sami watan yana zuwa mana nan gaba akan samu ya mace da ke wa mijinta wasiya ko ɗanta ko ɗan uwanta sanda ɗayansu ya ta san mafita daga gida ta mai wasiya da ya ji tsoron Allah ya kiyaye Allah ya yi taka tsantsan da Allah duk inda zai ji a ɓoye ko a bayyane yake sannan ya yi kiyaye ya yi taka tsantsan an gane ko game da sabawa shi Allah ɗin Allah da ya ji kan matan magabata domin sun zama wasu irin taurari masu haskakawa a sama da take mai duhu wanda samun irinsu a yau yana zama abu mai wahala a cikin kowace al'umma Allah ka kara musu yadda kuma ka yadda da su wannan karatun mun yi shi a gurguje shi yasa na maimaito shi a irin haka malama ta ce kazalik kamar da yanda ka ji dinnan hakanan kuma na jidu mukan sami anna nisa as-salaf lalle matan magabata na kwarai kanatil wahidatu minhunna ɗayan su ta kasance tusbihu takan waye gari ɗayan su matan magabata na kwarai ɗayan su takan waye gari nasihatun kaga ta zama mai tsananta yin nasiha musfiqa ta zama mai tsananta nuna tausayinta ala zaujiha ga mijinta matan magabata haka suke tsakaninki da Allah kin taɓa wa mijinki nasiha kan abin da kika san yanayi mara kyau jama'ar musulmi kun gani tsakaninka da Allah matarka ta taɓa ma nasiha tsakaninka da Allah ka taɓa yi wa matarka nasiha ba cin mutunci ba jama'ar musulmi kun gane dan nasiha daban cin mutunci daban ta yi abin da kure ne ka sani amma sai ka ce da Allah bibiki to wannan nasiha ne da Allah bibiki ta karya kawai yanzu ko yaro yayi wannan to wannan ba nasiha ba ce jama'ar musulmi kun gane wannan kunyatawa ne wannan kuma cin mutunci ne kai dai ka san yadda nasiha take ka taɓa yi wa matarka ke ma kin san yadda ko ko za a ce zaman ka da ita ba ta taɓa yin abin da take da buƙatar kai mata nasiha ba tun da kuke tare ba ka taɓa yin abin da kake da buƙatar ta maka nasiha ba ki auna fa ki gani to kin taɓa mai ko ya taɓa miki to wani irin zama ne zaman na addini ne ko ko an gane ko kun dai ji har matan manzon Allah sai da ta mai nasiha ga yanda za a yi a gyara matsalar musulmi kuma ya ɗauka da yin aiki da ita kuma aka yi nasara nasiha guda nawa manzon Allah yawa matansa kuma suka ɗauka ga ayar qur'ani ma ta nuni ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidina alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidina allaha ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كنا أجرا عظيما wannan ayi nasiha ce manzon Allah ya musu jama'ar musulmi kun gane game da kiyayar duniya da taka tsantsan da ita mai da hankali kan abin da ya shafi lahira da taka tsantsan wurin tafiya lahira a san da me za a tafi dan ka a shige ta a gicce jama'ar musulmi kun gane ko to duk abin da matar ka za ta yi wanda ka san tana da bukatar kai mata nasiha to haƙƙi ne akan ka kai mata duk abin da mijinki zai aikata wanda kin san yana da bukatar ki mai nasiha lallai ne ki mai nasiha ba kunyatawa ba ba cin mutunci ba kuma wallahi zama na addini shine zaman yi wa juna nasiha dan bari ku ji ko aboki kake da shi kuka kwashe shekara ciyar bai taba cewa maka wani eh ka gyara kaza ba ya kamata kai taka tsantsan tsakaninka da Allah shekaran nan da kuka kwashi abokinka ya taɓa ma nasiha ka bar kaza to ko ko kai baka wani abu wanda bai dace ba kai baka wani kuskure kenan kana yi kuma ya sani dan me bi ma nasiha ba ko abotan ba dan Allah ake yin ta ba in ko dan Allah ne to ya kamata abin da ya gani na kuskure na gaskiya ya gaya maka dan ka gyara jama'a alasa kun fahimce ni to ballantana a ce tsakanin mata da miji wallazina amanu fa Allah ya ce wa amilu wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum me bi imanin alhaqana lahu menene alhaqana bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay'in kullu imri'in bima kasaba rahin jama'ar musulmi kun gane ai da nasiha ce zura'a kyakkyawa ke bin magabatanta saboda ka nuna min na nuna miki ka nuna mata ta nuna maka sai ga abubuwa na gyaruwa yaran da za su taso sai su zama sun bi ku akan haka amma ku yi ta zama da mutum kai fa ka san kana kure kuma yana gani kana zama da mace ta san kana kuskure tana fa gani ko sallar asuba ta san akwai ranakun da sai kai zaman ka kake fita gari ya waye ba za ta ce amma ka ga fa an samu matsala cikin nasiha da nuna maka eh lalle kai gaba kake da ita da taushin hali da taushin magana a'a kayi kayi ta tashi sallah taki har ka fice sallar asuba ka dawo ka iske ta tana kwanci sai ga ba za a yi ma juna nasiha kan koda irin waɗannan abeban ba tsakaninka da Allah wata nawa tun da aka yi azumin ƙasa baki ɗaya baka ƙara azumin nafila ba matarka ba ta maka nasiha ba ita ma ba ta taɓa yin azumin nafila ba baka taɓa mata nasiha ba jama'ar musulmi kun gane nasiha ana yi akan barin wajibi ko kuma akan barin wani mustahabbi ko barin wata sunna ko barin wani aiki na shari'a Allah kyauta saboda haka kadeji ana samu an samu cikin matan magabata ɗayan cikin su kan waye gari tana zama mai nasiha ga miji da kuma tausayawa ga miji an gane ko idza ko idza ma wajadat minhu tahawunan aw takasiran watan tana zama mai nasiha da tausayawa ga miji idza ma wajadat minhu tahawunan in har ma bata samu sakaci daga wurin shi ba watan dama kudiba tana wa mijinta nasiha haka kawai za ta mai nasiha ya kamata mu ƙara dagewa kan kaza da muke yi wannan tana yin haka wai in ma bata samu sakaci daga ɓangaren shi kan wani abu da ya shafi addini ba aw ta kasiran in bata samu wata gazawa daga wurin shi ba kenan watan duk abin da ya kamata ka yi na kula da abin da shari'a ta zo da shi kana iyayenka amma duk da haka sai ce ma nasiha mu yi kokari mu sa ikhlasi cikin aikin za ta yi maka nasiha mu yi kokari mu ƙara dagewa kan aikin nan za ta yi ma nasiha mu yi kokari mu ga aikin nan ya kuma tashi ba kan mu kaɗai ba mun tallata mun ga suna yi wannan fa in ba ta ga kana sakaci kan wani abu ba in ba ta ga kana in ba ta ga gazawarka kan wani abu da ya kamata kai ba duk da haka za ta yi nasiha to ina kuma a ce dama akwai sakaci tare da kai min babu aula kenan kullum tana ganin gazawa a tare da kai to ba ko za ta shuru ba za ta ta maka nasiha ta hanyar hikima da kuma kira irin wanda ya dace udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana jama'a kun gane ko watan ku daina tunanin wai sai matan ku sun yi kuskure za ka yi musu nasiha sam yau kuna zaunan lafiya ta yi na filfili ta yi na filfili ta buɗe ƙur'ani ta karanta sai ka ce wance Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya ƙara ƙarfafa ki ki yi ƙoƙari aikin nan ya zan akwai ikhlasi a cikinsa domin wannan aikin da kike aiki ne da ake neman managarta cikin mata waɗanda ke da matsayi babba a wurin Allah ke kula da yin shi amma ki yi ƙoƙari ki sa ikhlasi a kai kuma kar a samu wata rana da za a gaba yi sannan ki dage ki tallata irin wannan ɗabi'a ga wani don shi ma ya tashi akan yi wannan din nasiha ce an gane ko amma wai yau mu abin da muka ɗauka wai sai in mun ga kure sannan ne ma to ba ma a nasiha in da ya zamantakewar aure ne da wahala ka ga kure kai magana sai dai faɗa wawu ya da Allah dibi abin da kai ta karya da Allah dibe ta ni ba ni sai irin wannan iskancin to irin wannan ba nasiha ba ce an gane ko wannan kunyatawa ce wannan cin mutunci ba kuma lada a kan shi da ma kun gane ko Allah kyauta fa tuqaddimu lahu nasiha idan ta ga sakaci ko gazawa to anan fa dole ne sai ta gabatar mai da nasiharta wala tu'inuhu ala alal ma'siya in dai mace mu'mina ce cikin matan salaf ba yanda za a yi ka ga mace na taimakawa mijinta akan saban Allah ba zai yi ba sam abin da zai zama saɓan Allah ka ga mace na taimakawa mijinta akan yi sam an gane ko Allah kyauta amma yanzu ga mace ta matsa sai mijinta ya zo da wani DVD ko wani kaza kuma idan ya zo da shi ita za ta matsa ya ta zuwa da American film irin Indian film irin ka Nigerian film irin Hausa film din nan duka da yan iska ta matsa kaga tana taimaka mai akan saba ma ubangiji in bai kawo ba ko ba za a zauna lafiya ba jama'ar musulmi kun gane ko ina kyauta fa hadihi hindu bint utba ga dai wata daga cikin matan magabata sahabiya ce mai suna hindu yar utba hasala fi waqa'atil yarmuk abin da ya faru a yakin yarmuk an ra'at khayla maimanatul muslimin munhazmin ta ga dawakan da aka aje a ɓangaren daman sojojin musulmi munhazmi ne sai ta ga dawakan da ke gefen dama na sahun musulmi don dama ana rarrabawa waɗannan ku tsaya a nan gefen waɗannan nan gefen waɗannan tsakiya to sai ta ga waɗanda ke gefen dama munhazmi ne sun tarwatsi an fara yaƙi fasahat bihim sai ta ɗaga sauti ta daka musu tsawa ta ce ila ainatan hazimun ina za ku tarwatse ku gudu wa ila aina tafirun ina za ku gudu to an gane ko minallahi Allah za ku gudarwa za ku gudu ku bar Allah wa jannatihi za ku gudu ku bar aljannar Allah huwa muttali'un alaikum to Allah dai na kallon ku Allah dai na kallon ku Allah kuke gudarwa aljanna da ya tattala kuke gudarwa to ga nan dai Allah na kallon ku ai ونظرت إلى زوجها أبي سفيان منهزمة kawai ta waiwaya ba sai ta ga mijinta zan can ba shi ma zai shafa a guje fa darabat wajha isanihi bi ko bi umudiha sai ta sa wani katako ko wani ice da ke hannunta sai ta kwada fuskar dokin mijin an gane ko wa qalat lahu ya juya zai gudu sai ta rafka fuskar dokin mijin katako ta hana dokin ya gudu kenan sai ta ce wa mijin ila aina yabna sahar to ina za ka gudu yabna sahar mai gida ina za ka gudu to me amfanin gudun naka irji ilal kital juya ka shiga cikin wurin yakin ibzil mahdataka je ka ba da jininka dan daga addini hatta tumahhisa ma salafa min tahridika ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har dai ka tsarkake kanka daga abin da ya gabata na kwaɗayin da da kake da shi a kan ku kashe manzan Allah to yau ka ba da jininka don kashe waɗanda ke nufin kashe shi da su abu sufiyan ba su ke kulle-kulle ba zuwa kashe manzan Allah to Allah ya shiryar da su ya taimake su sun musulunta to yau kuma sai ka gudu a'a ka juya ka taimaka yanda da kake kwaɗayin kashe manzan Allah yau juya ka kashe kwaɗayitu akan kashe waɗanda ke nufin kashe manzan Allah ɗin قال زبير بن الأوام أنا كتشن زبير بن الأوام نجيفا تتعي يتي فلما سمعت كلام هند يا هند نجوانا مغانا تهندو لا أبي سفيان تنا جاء ومجنتا أبو سفيان ذكرت يوم أهد كوي سينا تنا إرن أو كبار إن أكيران أهد ونحن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم kun dai mun dai karanta yakin Uhud kulli kun dai ji irin dauki ba daɗin da aka yi ya ce sai na tuna irin wannan yanayin ka inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna Allah kyauta ya ce kawai sai na tuna irin dauki ba daɗin da aka yi jama'ar musulmi kun gane lokacin ga mu gaban manzon Allah amma ba wanda ya gudu kuma kai waɗannan mutane wa ma zalat bihim hakaza bata gushe ba wannan baiwar Allah tana ta dakawa mutanen nan a tana gaya musu maganganu masu kaushin da zai jawo hankalinsu su dawo don ɗaukar kalmar Allah hattan hazamar Rom har sai da su sojojin nan na Rom sojojin kafiran nan har sai da suka tarwatse wan tasaral muslimuna musulmi suka samu nasara a kansu jama'a kun ji mace ta taimaka ta yi nasiha ga mutane kun ga gashi musulunci ya nasara wa alaikum salam a ita wannan ai matar wancan abu abu jahal Allah kyauta to malam ya ce kundeji abin da ya sa ya kawo ku diba ku ga mace a fagen fama fagen yaƙi amma ba ta yi sake game da yawa mijinta nasiha ba amma yau da kai da ita a cikin ɗaki kayi kuskure ba ta iya maka nasiha da kai da ita a cikin ɗaki ta yi kuskure ba ka iya mata nasiha to ina musulunci ina zamantakewa na amana na aure tsakaninka da ita saboda Allah in dai a wurin yaƙi za ta ga bari sai tewa mijinta nasiha irin wannan dan ya tsaya ya ba da jinin shi dan ɗaga addini kuma ya tsaya tema sauran jama'a nasiha suka tsaya har Allah ya sa kafiran nan suka tarwatse musulmi suka yi nasara yau a ce musulmi shi da matarsa a ɗaki za ta yi kuskure ba zai iya mata nasiha ba a ce mace ita da mijinta a ɗaki zai yi kuskure ba za ta iya mai nasiha ba sai dai ta abin da kunyata shi ne ko ci mai mutunci sai dai ya abin da kunyata ta ne ko ci mata mutunci jama'ar musulmi kun gane wannan zama ba zama ne na gaskiya ba ba zama ne na amana ba wa alaikum salam to dama galibi mata gaskiya suna son su rinka mazajen su nasiha kan wani abu amma galibi mazajen masifafu ne ko kuma irin bai ba da fuska ba ba wani wai ka ce mace ba za ta ba da fuska kai mata nasiha ba dama sama ka kai da ita amma galibi mazan suke da matsala wannan gaskiya ne yanzu wannan ba inda za ta yi kawai sai dai a babin shawara ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai namiji suna wata kasuwa wai ka dagi kai ai namiji akwai matsala mata mata sai kun yi hakuri da halin su su ba za su ba da fuska bane ta ai musu nasiha sam su maza suna da wannan tunda dai su ne Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i to tunda su ne aka ce akan ku to wai ba ku isa ku yi musu nasiha ba an gane ko kuma wannan ɗabi'ar ba daidai ba ce kenan ka yarda ka amince ta ga abin da zai iya cutar da kai tun da ka nuna mata ta ji tsoron ka ba Allah ba kar ta maka wata magana don ka gyara ta sa maka ido kenan watan jama'ar musulmi zaman aure ya wuce yadda fa mutanen mu suke zato kun gane annabi ya amfani da wani lafazi cewa watan yana gaya wa mutanen makka ne duk wanda zai je auren yar madina ya ce je kalli fuskarta domin haka zai taimaka wata an yi dama ko wannan lafazin haka ya amfani da shi kalmar uduma kalma ce wadda take nufin fata amma ba wannan ba fata ta cikin jiki watan kaga fuskarta in taimaka wannan zai iya sa da kai da ita fata cikin jikinka da nata su haɗu su zama kamar abu ɗaya ba wai yanzu fatar saman jikina da taka a haɗu su zama wai a'a ba haka ba ya ce domin a idanuwansu akwai irin menene ake ce mai ɗan hakiya ko kuma wasu malamai suka ce ya ce watan idan matan madina galibi yan mutsi-mutsi ne to da hijabi a fuskar da niƙabi a fuskarta gara ka buɗe ka kalle ta dan sai an zo ɗaki ka ga kamar canis ka ce to wannan dama ita su ne masu mutsi-mutsin ido ko Allah ya kyauta jama'a kun gani to abin da muke cewa ku diba ku ga yadda annabi ya kai matuƙa wurin yadda ake son tsakanin mata da miji su zama ba wai fatar sama da sama ce ake so su haɗu ba fatar ciki da ciki su zama abu ɗaya kawai ta yadda ba wani abu wanda za ta iya ɓoye maka babu wani abu da za ka iya ɓoye mata abu mafi daraja fa shine al'aurak duk inda za a yi rikici duk inda za a buga duk inda za a kada kai za ka ga ana nema a ɗau mutum a buga da ƙasa fa amma in ya ji zariye shi ta kwanci sai ya haƙura a buga shi da ƙasa amma ya fi gwammace a buga shi da ƙasa wandan da yana rike da ta ma ku ba duk irin wannan sirrin da duk irin wannan ɓoyen da kake yi amma sai ga mutum bai ɓoye matar shi sai ga ba ta ɓoye mai wai dan ka san a tsakanin mata da miji babu wani abu na sirri don Allah ka daidai ba yanda mutum ke tsakanin shi da mutane fada suke bi yadda in za a kada shi ya ji wandan shi zai kwance ya ci gaba da fada sai ya rike wandan ai ta dukan shi yana neman da ya daura zariyar ai ta dukan shi amma ka diba fa ka gani duk irin wannan matsayin da matakin da yake ɗauka wai in ya shiga gaban matar shi sai ga bai jin komai ta gan shi a haka sai ga ba ta jin komai ya ganta a haka jama'ar musulmi kun gane Allah ya kyauta saboda wai nuna maka sun zama watan yana jin a lokacin da take ganin shi a tsirara abinda jikin shi ke bashi bai ma zuwa bai ma tunanin komai a zuciyar shi domin yana ganin kamar abin ai a jikinta yake ita ma ba ta jin komai in ya kalle ta a haka domin tana jin ai abin kamar nashi ne kamar abin jikinta ne da nashi kamar abu ne guda ɗaya amma Allah kawai manna musu su biyun bayan da za a yi a fita waje yar mutunci ta je tana faɗin abin da ta san gashi shine wanda mijinta ke ɓoyewa a jikin shi shi ma ko bai haka a kanta saboda sanda zai tona yana ganin kamar nashi ne fa yake tonawa jama'ar musulmi kun gani ina kyauta to dibi fa yanda musulunci yanda wannan dangantaka tsakanin ma'aurata take amma wai duk da haka sai kaga ta yi kuskure ba za ka iya mata nasiha ba duk da haka sai ta ga kayan kuskure ba za ta yi maka nasiha ba me yasa dan baka bada fuska ba me yasa dan bata bada fuskar in ta yi kuskure kai mata nasiha ba sai dai ka daka mata tsawa ka gasa mata bakaken maganganu wannan ko ba nasiha bane wannan cin mutunci ne in gaban wani ne kunyatarwa ne wa alaikum salam yi to ai dama kai na ka yi shirya kuma tana hannun Allah Allah kyauta sai malama ta ce fa aina hadal amal to dan Allah ina irin wannan aiki wa hadha sani da irin wannan kokarin ina za a samu irin wannan aikin da irin wannan kokarin min tilkan lati tara zawjaha irin wannan aikin da irin wannan kokarin daga wurin waccan matar wacce tana kallon mijinta kada ya tahawon yana sakaci waya kasiru yana gazawa fi ba'dil wajibat akan wasu daga cikin abubuwan da suke wajibai wa asasiyatul islam da abubuwan da suke asalin su tushe ne na musulunci falakin kyur alai ta ga yana sakaci an gane yana nuna gazawar shi akan wasu abubuwan wajibai da abubuwan da su ne fa fandishan na musulunci amma falatun kyur alai sai gabata mai inkari ba ta nuna mai abin da yake ba daidai ba ne wala tansahu kuma za ka ba ta mai nasiha wala ta hudduhu kuma ba ta kwaɗaitar da shi akan ya gyara faƙat ta jidhu faƙat ta jidhu ya ta hawa na fisala irin waɗannan matan na yau za ka ga ɗayansu kan samu mijinta yana wasa da sallah yana sakaci da sallah jama'ar musulmi kun gane gashi nan zaune ya kunna talabijin yana kallo ana kadi kamata sala har a tayar sai ta ta kai komo har a sallama sallar ba zai tashi je sallah ba tana kallo amma ba za ta yi magana ba tana ji ana as-salatu khairun minan nawm ba za ta ce to kaji an fara kiran farko yana ji fa ana as-salatu khairun minan nawm ba zai dafa ce ce to kin ji fa ga can an fara kiran farko ai kira na biyu yana kwance ko tana kwance har a tada sallah ba za ta tada shi ba ko ba zai tada ita ba sai an gama sallar tsaf wurin bakwai da safe sannan ya tashi ce zai alwallahi sallah tana kallo nan gari ya ta sa ruwa ta kai mai banɗaki kuma ya wanka da shi ta haje mai abinci ya ci ba nasiha kaga tana ƙara gina jikin shi ta yanda wutar jahannama za ta ji daɗin cin naman jikin nashi jama'ar musulmi kun gani Allah kyauta watan ku gane cewa duk yanda kuke tunani a yau ba haka ba ne watan tana ganin ka a irin waɗannan kurakuran tana rabuwa da kai ko na rantsi da Allah ba taimako gwani san ba ta taimake ka ba domin ba za ka gane ba ta taimake ka ba sai an je gaban Allah ran kiyama kuma wannan hulla da Allah ke cewa al-akhillau ba'dhum yawma idhin li ba'din aduwwun dinnan to ranar ce ta bayyana sai ka gane ashe zaman da kai da ita wannan makiyarka ce me yasa kana ta kurakure gashi tana gani amma ba taba ce maka gyara ba to mumina ba haka take ba in dai mumina ta kwarai ce ba haka take ba za ta yi nasiha bi ma'anar kalima abin da ake nufi da nasihar shi za ta yi ba wai za ta yi bane ta gasa maka magana ko ta yi abin da zai zama kunyatawa a gare ka Allah kyauta saboda haka watan takan samu mijinta yana sakaci yana wasa da sallah fala tubali za ga ba ta damuwa sam wala tahtammu ba ta himmantuwa akan ta ga ya gyara wala turshiduhu ko ba ta shiryar da mijin ta nuna mai abin da ya kamata bal najiduha tudahikahu kai mukan samu ma irin wannan wawuyar matar sai mu same ta zaune da miji ana wasa ana dariya ana tuntsirawa ba zai je ya sallah ba an sa fim ana kallo gashi ana kadika mutu sala ba ruwan amma da an yi magana kuma sai ta yi magana wanda za a tuntsira ai dariya ai dariya ai dariya ita da mijin kuma tana kallon wai wannan ita ce soyayya wato ma zai ho kuma sai kaga tana wasa da miji ana dan barkwanci ana dan wasanni haka amma gashi ana kiran sallah yake je ko ba za ta yi mai magana ba wato jalisahu sai ga tana zama guguda da shi fa gashi ana sallah amma ba za ta yi nasiha ba dan ya gyara to wannan ba kauna bace in kina tunanin wannan shine kauna wannan ba kauna bace in an je kiyama za ki gane wannan ba kauna kika nuna masa ba domin kina kallo za a ɗaure shi da sarƙoƙi a ta sake shi a ce a kai shi wuta me yasa saboda wasa da sakacin da ya rinka yi da sallah ga ki kina kallo a duniya kin iki mai nasiha da kin yi nasihar mai yiwa da kin da ya gyara to sai kuma ke ma a kamo kiti a ce dan me baki mai nasiha ba ai kina kallo ya ƙi tashi je sallah kin iki mai nasiha ai jama'ar musulmi bari ku ji kuna kalla abin da Allah ya gaya ma wancan annabi fa da ya ce masu mur'a halaka bis sala wastabir alaiha ka umarci iyalinka su kula da sallah ka jure ka daure ka yi haƙuri saboda yau ka ce ta tashi ta yi sallah asuba ta ki har sai da ka ji an yi raka'a ta ɗaya ka fice ka bar ta nan kwanci kayi kayi ta tashi ta ki jama'ar musulmi kun gane gobe karka ce tun da jiya ne magana ta ki ta ji sai ka fice wanka Allah zai kama karin kiyama sai ka ƙara mata magana jibi sai ka ƙara yi kullum za ka fita sai kai magana ka tsaya tsayin da ka kaga ta tashi din in taƙi ka ji za ka rasa kai sai ka fice in ka dawo ka ce kin yi abin da kike ba daidai ba ne cikin tausasawa da girmamawa da mutuntawa da kalmomi masu jan hankali sai kai mata to ke ma ko haka kin tashi kina ne gida ga ya can ana kadika mata sala kawai sai ga ya ƙara jan bargo musamman a irin wannan yanayi na sanyi ke ƙara jan mayafi kawai ki yi ki har ki tashi ki wa alola ke ki zo ki sallaki yana nan kwanci sai da ya ji bakwai ta kaɗa sannan sai ya murgina ya ce zai tashi yana tashi duk abin da kika san zaki na kyautata ki mai amma a irin a cikin irin wannan yanayi ki ga wani yanayi na dace wanda ya kamata a ce ki mai nasiha sai ki mai Allah dai kyauta a da muka wannan karatun mun ce mata su ba a hankali saboda mazajen yanzu kam sai fa Allah Allah kyauta wataksha sai ka ga wai mace a yau tana jin tsoron an tukaddira safwa wai ta bata wa miji rai bai in kare in alai ta hanyar nuna nuna mai musunta akan wani abu da yake mara kyau wai tana tsoron kar ta nuna mai musunta da kyamata akan wani abu da yake mara kyau wai kai ya ji haushinta ta nuna mai abin da yake ba daidai ba ne cikin tausasawa da nasiha wai tana jin tsoro ka ta ɓata mai rai an gane ko watan bai ma'ahu fil hayati sai kaga ta ci gaba da gudanar da rayuwa a tare da shi ka al shay allam yakun kai ka ce ba wani abu da ke faruwa mara kyau a zamanta da shi jama'a kun gane kai ka ce ba wani abu da yake mara kyau sai ta zauna da shi ai ta rayuwa ba matsala ba za ta yi mai nasiha ba to wannan ba soyayya ba ce kuma wallahi jama'a ku tsaya ku ji duk wanda yake da mata kuka kwashe wata uku ko wata biyu tsakaninka da Allah ka sa a wasu 'yan abubuwa da ka san kana yi na kuri kuma tana kallo ka zauna da yake ka ce wance eh ina ganin zamana da ke ya wuce yanda kike zato domin zama ne muke fa na addini tsakani da Allah tsawon lokacin nan wata biyu kenan baki taɓa nuna min wani abu wanda mai yiwa nake mara kyau ba jama'ar musulmi kun gane kar ki ga yanzu wai zamana da ke kamar ya hana ba da dama ko mewa ba ki ga fuska ba nake min nasiha kin ga haka muke maza sai ka nuna mata ki daure ki ciji abin da kika ga nayi ba daidai ba ko da zan ji haushi ki gaya mu manufar zaman aure na da ke shi ne don mu gudu tare mu samu mu tsira tare mu shiga aljanna tare kaga wannan ka kula ba ta ma nasiha ka yi mata irin haka ko to ka ba ta dama kuma yanzu wai kai dan Allah baka jin komai dan Allah matarka ba taɓa maka nasiha ba wai kuma baka jin komai kai jama'a ko kun gane kuwa a ya kamata a ce mutum ya ji wani abu wallahi an ya zaman nan ko na gaskiya ne ko kowai ni ba na wani kuskure kenan ke ma ya kamata ki gane zaman ki da shi tsakani da Allah bai miki nasiha anya wannan zaman na gaskiya ne ko ko kina ganin ba kya wani kuskure ne bayan kuma kin san kina yi to ya kamata a ce a gyara zamantakewa yanda ake tafiya a da ba daidai bane Allah kyauta shine malama ta ce amma idza fawwata alaiha shay'an min umurid dunya amma duk sanda ya rage ko ya hana ta wani abu daga cikin abubuwan al'amarin rayuwar duniya duk ran da ta nemi wani abu ya kawo kawowa aw nasiya an yuhdir hadataha ko ya manta sanda zai shigo gidan ya zo mata da abin da take bukata Allah ce talabat min wanda ta nemi ya zo mata da shi manta fa yi ko kuma da gangan ne ya ce ya zo da shi fa yakunu mawqifuha sai ka ga matsayinta a lokacin tuƙimin duniya annaha tuƙimin duniya kamar za ta tada duniya tai ta masifa tai ta bala'i tai ta kumfan baki to bai zo mata da wani abu na rayuwar duniya ba ne da ma kun gani to wannan ba ta ƙaunar ka saboda Allah yawa duk dai wanda zai magana rinka yi a hankali gara shi ne karatun saboda duk da ya kai kasar gida matar shi ta ji to kaga an samu matsala wala tuqidaha ala ra'si hadha zawj sai kaga kamar duniya da take neman ta tada ita kamar wannan duniyar ba za ta sauke ta akan mijin ba duk masifa sai yi mata bal wa qad tahjuruhu kai ba ma haka ba sai ga ta fita harkan mijin ta kaurace mai wala tukallimu sai ga ta daina magana da mijin wai dan bai zo mata da wani abun duniya ba wala tudaji'uhu sai ga gaba daya ta daina yadda mijin ya kwanta da ita ba za ta kwanta da shi ba shi kanshi zai rinka ganin fuskar ba zai yi a ce yanzu ya ce zai kusance ta ba to na rantse da Allah kin samu kanki cikin matsala saboda abin duniya a ce mijinki da ya shigo gida yana so ya kusance ki amma sai ga in ma ya ce zai kusance ki fitina ne kawai dole sai kau da kai rabu da ke inna lillahi wa inna kuma fa wani abin duniya ne ya ja haka watan jama'ar musulmi bari ku ji wata magana kun ga zaman aure ya wuce zaman wasa ya wuce zaman ƙarya duk wanda ya tasan ma'aure ya zama manufar shi addini wurin yin auren to duk abin da zai biyo baya to sai ya kalli me asalin abin da ya haɗa shi da yarinya shine addini to duk abin da ba addini ba ba zai yadda ya zama matsala a tsakaninsu ba jama'a ko kun gani watan kullum idan mutum ya auri mace saboda addini to duk abin da zai faru a tsakaninsu na rikici ko ta matsala to sai ya kalli wannan abin ba zan yadda ya raba mu ba ita ma sai ta kalli wannan abin ba zan yadda ya zama dalilin rabuwar mu ba me yasa saboda a za ta kalli ko zai kalli asalin menene ya haɗa su to sai wannan abin ne zan bari ya raba mu to wannan zama kenan na addini auren da aka yi da nufin Allah kenan alasa jama'a sun gane watan bari ku jama'a galibi tsakanin maza da mata a yau sun rasa irin wannan tunanin da magabata ke da shi shine wallahi ko mai ya mace za ta yi idan mutum ta ɓata mai rai sai ga wai mai ja wani abu ne kawai na duniya to sai ya kau da kai kawai sai ya murmushi sai tunanin cewa yarinyar na fa asalin abin da ya haɗa ni da ita shine addini to yau wani abin duniya kuma sai in bari ya jaje- ya zama dalilin rabuwar mu to ita ma ko haka duk abin da miji zai mata sai ta rinka kallon addini ne fa dalilin haɗuwar mu to duk abin da zai kawo matsala yanzu kullum ana ta fitina ɗauki koda saduwa ce galibi shine dalilin da ya fi haifar da rikici tsakanin mata da maza ko ai jima'i addini ne addini kuma yadda ai da shi kuma ibada ce amma sai ya kalli yarinyar nan asali biyayyarta ga Allah da kyawawan ɗabi'unta ya sa ne ta ya aure ta to ta ki yadda ya sadu da ita ta burtsi to shi kenan sai ya rinka tunanin barin bi ta a hankali wannan ba zai zama dalilin kuma a ce wai mu rabu ba bari in bi ta a hankali bari in mata addu'a bari in ci gaba da yi mata nasiha har Allah ya sha'awu min kanta to in ko wannan musulmi zai haka ina ga a ce dan bai zo da atamfa ba ina ga a ce wai dan bace maka miyar kifi ba dan bace farfesu ba dan bace abinci irin wanda kake so ba dan bace girka maka ruwa ba dan bace maka wanki ba dan bace maka guga ba wannan sai ya zama dalilin bala'i da masifa tsakaninka da ita har ya haifar da kurabu sai ka kalli asali fa addini ne dalilin haɗuwarku jama'ar musulmi kun gane wannan shine a yau da yawa maza suka rasa sai ga abin da bai taka kara ya karya ba na rayuwar duniya wai kawai wannan sai ya ja mutum ya rabu da yarinya wannan kure ne ko kuma ita kaga ba wani abu bane fa wani abu ne na duniya kawai ta bukata bai yi ba amma ta rinka masifa kenan ta rinka kulle-kulle da ta da hankali da kai kara da sharri da kage da ƙarya dole sai auren nan yaron dalilin wannan abin fa da ba addini ba ne alasa jama'a kun fahimci wannan maganar to rashin fahimtar ta shi ne ya fawa da auratayyar mutanen mu matsala Allah kyauta kuma wa alaikum salam eh to me yawa mijin ne ba da damar ta zarge shi mutum bai dawowa gida sai sha ɗaya na dare kullum kaga wannan in ta zarge shi shine ba da dama Mm. Mm. now Mm. Mm. Mm. Mm. wannan mai ƴaƴa ya bata biyu waccan mara ƴaƴa ya bata ɗaya Mm. na'am watan kun gane malam shi asalin mace ba ka raba ta da zargi a wurin miji da wuya ka raba ta da shi musamman in dai ba ita kadai ba ce in dai su biyu ne to tana da wannan matsalar kun ji wannan amma watan kai kullum kokari za ka yi kaga kai adalci manzon Allah fa haka yake yi idan ya shigo da leda a hannu ko ta jaka ko wani abinci sai ya zo tsakar gida sai ya aji kowa sai ta fito sai ya kasama kowa ta dauna ta amma duk da haka wani lokaci bai fita amma da ya gama a gaban sai ya ce to Allah kaga abin da zan iya kar ka kama ni da abin da ka san ba zan iya ba jama'ar musulmi kun gane ku ji irin wannan rabon fa amma namiji bai iya fita wurin ya mace domin san da ka raba kai a ka'ida za ka ce ta bangaren dama ta fara ɗauka ne to ta wadda ke bangaren hagu sai ta jawo shi cewa ka gani matan sai ma ya ce wancan ta fara ɗauka to ya za ka yi watan jama'ar musulmi bari ku ji mata ne guda biyu Allah ya baka ɗaya tana ji- jiki ɗaya yar siririya ce ita wannan yar siririyar in ka ciwo a tamfa ɗaya fa ya ishe ta ita ko wannan a tamfa ɗaya ba zai ishe ta ba sai guda uku ko hudu jama'a kun gane to abin da yake adalci shine fa in ka tashi siyo a tamfofi guda hudu zaka siyo ana shigowa ka ba wannan uku wannan ta dau daya duk bala'in da za ta yi wannan shine dai adalci to amma kun so na abu wallahi tallahi in dai za ka yi haka tsakanin mata biyu waccan na rantse da Allah ce ta ji ka zalunce ta kuma tsakaninta da Allah inda ita ce Allah ya ma wannan jikin jama'a kun gane dan wancan ta zama mai saminul jism waccan ce ta zama mai dan nahiful jismi haka wallahi jama'ar musulmi idan ka zo da atamfa ɗaya ka ba ta ka ba waccan sai ta ga gaskiya ba a kyauta mata ba ai an san ɗaya ba zai ishe ta ba saboda haka abin da yake adalci shine me zai ishi wannan ka bata amma fa ɗaya za ta zarge ka ba ta kawai ba ta da Allah kai dai abin da ake nema kai adalci wa alaikum salam a'a wannan ba kai adalci ba ai adalcin shine yanda ka dinka ma wannan kayan da za ta sa to wannan ma ka dinka mata wannan kawai yadi no zai ishe ta yadi uku ya isa eh wannan yadi no zai ishe ta yadi tara eh siyo tara alaikum salam eh shi ne adalci kuna kallon kyauta ce mutum ya ma 'ya'yan da ya haifa ba matan da ya aura ba ya zo ya ce wa manzon Allah ina son kafa ka shaida akan wannan ɗana na ba shi kaza annabi ya ce 'ya'yanka nawa ya ce tara duk ka ba sauran ya ce a shi kaɗai na ba annabi ya ce ni ba zan zama mai shaida akan zalunci ba